أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العالمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ثم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلاتبعوا إنا منتظرون ubangiji tabaraka ta'ala yace hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu ma'ana ma yantazirul mukazzibun wanda suke karyata qur'ani din nan ba fa abin da suke sauraro kawai suna jiran ne an tatiyahumul malaikatu su ga malaiku sun zo musu tun mutuwar su ba a karbirar su aw ya ce rabbuka ko kuma su ga wani al'amarin ubangijinka ya zo aw ya ce ba zu ayati rabbika ko kuma wani sashin ayoyin ubangiji su zo musu wanda suke nuna alama na tashin alkiyama yau ma ya ci babu ayati rabbika aka ce ranar da sashin ayoyin ubangijin naka za su zo to ai la yanfu nafsan imanuha shine aka ce wai lokacin da rana za ta bujo a mafadarta daga wannan lokacin za a kulle kofar tuba ke saboda haka ko da mutum ya ciwo ko ya imani ba za a samu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl in dai rai bata riga ta yi imani kafin nan ba aw kasabar fi imani a kaira ko ko ta aikata alkhairi a cikin imani ta to ba zai yi amfani ba walintaziru inna muntazirun to ku saurara mu ma muna nan muna saurara ma'ana ba abin da suke jira kawai sai dai su ga wani abu ne na alaman tashi alkiyama ko kuma kawai su gama lafi sun ga ɗaukar ransu amma duk abin da za a gaya musu na gaskiyar wannan addini da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alƙur'ani ba abin da ba a gaya musu saboda haka in wancan abin suke jira to shi kenan su zauna su jira inna muntazirun mu ma muna sauraro
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
نعم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هذا إن الذين فرقوا دينهم da ni waɗanda suka rarraba addininsu suka yi ta saɓani a ciki wakanu shiyan suka zama jama'a jama'a mana waɗannan daban waɗannan daban waɗannan daban mana daga yahudu da nasara suka yi ta rarraba aka ce nasara sun kasu kashi saba'in da ɗaya yahudu kuma kashi saba'in da biyu amma a nusa sun gama ce wannan al'umma ma fa za ta kasu har wajen kashi saba'in da biyu ya ce amma wanda suke kan abun da nake kai ni da sahabbai na a yau shi ne suke kan hanya madaidaiciya amma wanda duk ba sa kan wannan to ba akan hanya suke ba saboda haka duk abin da za ka yi da kokari ka dinga sanin tarihin musulunci ya sabon manzon Allah suka rayu da manzon Allah da in ka san wannan sai ka kokari ka dinga tafiya a kan halatta mai mun fishi aka ce to ban kasance wani abu daga cikin su ba ma'ana duk wani abin da suke yi suna yi ne na son zuciyarsu innama amruhum ila Allah al'amarin su ne a wajen Allah yake ma'ana shi dai manzon Allah nasu isarwa ne sun mai na biyun sannan ubangiji nan zai ba su labari a lahira da makanu ya faru da abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana duk abin da suka yi an ji lahira Allah zai ba mutane labari filla filla akan abin da kowa ya aikata
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون نعم من جاء بالحسنة فله أجر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ubangiji ya ce ai duk wanda ya aikata wani abu kyakkyawa duk wanda ya zo da abu mai kyau shine in ya zo da hasana man da bil hasana aka ce hasanan nan ana nufin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shine hasana da kuma sauran dukkan abubuwa ma kyawawa in mutum ya aikata su to falahu ashru amsalha za a ninka masa ninki goma duk abin da mutum ya yi mai kyau Allah ba zai biya shi guda ɗaya ba a zai ninka masa goma amma man ja bi sai aji wanda ya zo da abu mara kyau fala yajza illa mithla aw la ba za a saka musu ba sai kwatan kwatan abin da suka yi kuma su ba za a zalunce su ba ai ba za a tauye musu in kai abu mai kyau ba za a tauye ba kuma kai mara kyau shi ba za a ƙara ba mai kyau ne ake ninkawa ko a baka asha har ma akwai inda aka ce za a baka saba'in kuma a baka wajen ma ɗari bakwai ba a sai da zai su kuna mara fi su biyu layin kama sani abbacin an bada saka sanabi fi kullum sun bulatin mi'atu habba wallahi za ku liman sha wallahu wasu akwai ma hadisi inda aka ce za a yi ninka maka ma har zuwa miliyan biyu har ma wata aya kuma ta ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri ana ba su lada ne ma ba ma lissafi saboda haka ana so a yi ta kokari a yi ayyuka mafi kuma in kai aiki mai kyau din nan fa nan take za a rubuta amma in kai mara kyau sai shi wanda yake dama rakibu sai ce a tibu shi ne yake hagu sai ce haka an ba shi lokaci ko zai tuba sai an yi awa shida in an yi awa shida baka tuba ba nan ne ba za a rubuta kaga shi yasa ake cewa kar mu ringa zama ba ma tuba a cikin harkar awa shida amma baka yi tsibari ba ai bai kamata ya kamata musulmi ya zama ya ɗaure kansa da yawan tuba musa sallama ya ce shi kansa kullum wani la astaghfirullah fi yawmi sab'ina marra wa fi riwayatin mi'ata marra manzala sallama ya ce kullum yana itibari 70 a wata riwaya ya ce 100 ma yake kullum to balle kuma mu shi da ma Allah ya riga ya ce ya gafarta masa komai na fata na laka fatan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أرجع أنت كولا زي وني أبو محمد غابة صاحب ما شي بايع سبراك أيوة أيوك ما سكت قال صلى الله عليه وسلم آياتي كما تمسمي يبني أتي تتينسا سرنجاي goma goma ne shi wannan in kai mai kyau goma ne wannan kuma in gama da kyau ɗaya ne amma ka bari mara kyau ɗin ɗaya har yanzu ya goma shi bai kamata ka yi haka balle ma wani lokaci ana ƙara ma a kan goma har a baka saba'in ko a baka ɗari bakwai ko sama da haka sai da mu yawaita ayyuka masu kyau kamar da ya bi sai fala da ina mitila ko kuma la yuzuna قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم الله يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي قل كتير مسو إنني نيفا hadani rabbi ubangiji na fa ya shirye da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ma'ana abin da kuka nake yi din nan hanya ce daidai duk wanda ya biyo ni har aljanna za a ce isa ne za su lama ce kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba aka ce a wa man ya aba ya rasulullah yace mana da'ani da kalar janna wa man azani faqad aba manzo Allah yace dukan ku ba za ku shiga aljanna sai fa wanda ya yi aka ce masa yanzu akwai wanda zai iya ce kwarai kuwa wanda ya bi ni shikenan zai shiga wanda ko ya saba min to shi yake mana ga aljanna a fili an baka in ka ƙi bin manzo Allah shikenan kai kake shiga aljanna in ka je lahira za ka yi nadama sai za ka kar mu yadda mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar sannan har aljanna ne ba wani kwana ila siratin mustaqim yadda Allah ya fara ya shirye da shi ne kan hanya madaidaiciya saboda haka mu zai akan hanyar sa na'am
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين معناه شي wannan addini shine addini wanda yake tsayayye mustaqiman iyaman ma'ana mustaqiman tsayayye kuma addinin millata Ibrahim hanifan ne hanya ce ta annabi Ibrahim wacce take madaidaiciya ma'ana wadda ta karkata ga barin kowace hanya sai hanya guda ne ta Allah shine hanifa kuma wa ma kana min al-mushrikeen shi annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba to haka dai yawancin qur'ani kullun ya kira shi sai ka ja faɗi wannan aya me yasa ne saboda karatun da muka yi kwanan nan din nan falamma janna alayhi layl yukurkurun qala hadha li falamma afala qala la yuhibbu lafili falamma ra kamar bazan qala hadha li falamma afala qala la illam yahdi rabbi la kunna min al-qawmi dhalim falamma ra ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين معنى وانا أبو شيزا yawanci sauran annabawa ba za ka ji an kira su an fito wannan ba amma kullum kula da yi kira annabi ibrahim sai ka ji ya ce wa ma kana minal mushriki kar ka ce masa fa mushriki ma'ana duk wannan maganganu da ka ji ya yi ta faɗa to abin da yake nufi yana nufin Allah ne ma'ana Allah makaɗaici guda ɗaya shi yake bautawa shi sa kullum zaka ji ana kautar da shi ga barin shirka shine abin da ake kiransa jazbu a wajen harifai kenan ma'ana shi Allah yake nufi baya nufin wani abu Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala da yake Allah kuma ya san akan gaskiya yake shi sa kullum ya kira sunansa sai ce ba fa mushriki bane saboda kar wasu kai cikin shirka ma'ana akan hanya daidai yake hanyar ma saboda kyawunta ma ita ce ma aka ce Annabi Muhammadu ma ya yi kaga dai wannan hanyar ta Annabi Ibrahim ba ita aka ce manzon Allah ya bi ma'ana dinan kayyima ne millata ibrahim hanifa shine ta kadaita Allah ba hada shi da komai wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an shine hanyar ma'ana kar a hada Allah da komai Allah shi kadai ne tabaraka ta'ala to nirihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهين wani ita ce hanya madaidaiciya ta kaɗe ta Allah ba a haɗa shi da komai ta baraka ta'ala ba wai an jadu ba ko a hadan ba a shai umar karka haɗa shi da komai
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil alamin aka ce kulka ce musu inna salati kaga sallata wa nusuki da ibadodi na da nake yi na aikin haji da sauran dukkan abubuwa wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamati da rasuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne rabbul alamin ma'ana shine dai wannan tauhidin da muke magana su masana Allah ma'ana komin su mika wa Allah ma'ana sallarsa da aikin hajjinsa rayuwarsa rasuwarsa duk ya miƙa Allah na Allah ne rabbul alamin ma'ana shi ba shi da komai sai Allah to wannan shine abin da zaka ga su ma'arife haka ne akan hanyar nan zaka ga ba sa yadda a ce suna da wani abu komai kawai nasu na Allah ne sun miƙa Allah ba su da komai sai Allah tabaraka wa ta'ala shine addini da ibada da rayuwa da mutuwa dukkan miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala in ka miƙa masa shikenan ka huta abinda arife suke yi kenan na'am لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين معنى شيء وانا وبنجلي لا شريك له ba shi da wani abokin tarayya ba wa bi zalika umirtu yace to kaga wannan tauhidi da shi aka min umurni ai at-tauhid wa bi zalika at-tauhid ai at-tauhid wannan tauhidi na kadaita Allah kar ka hada shi da komai din shi aka ce wa manzo Allah wa bi zalika umirtu da shi aka min umurni wa ana awwalul muslimin kuma ni shi ni ne farkon musulmai ma ni na fara miƙa wuya na zuwa ga Allah na sallama masa gaba daya kuma akan wannan tauhidin shine mana wannan mukami ne na mukamin islam ne kullum muna faɗa abun hawa hawa ne ko akwai islam akwai iman akwai isa sannan in ka zo islam din ma akwai islamul islam akwai islamul iman sannan akwai islamul isan in ka zo imani shi ma akwai imanul islam imanul iman imanul isan in ka zo isani shi ma akwai isanul islam isanul iman isanul isan to waɗannan hawa hawa din shi ake so a zo mana a kaɗe ta Allah a cire komai a bauta Allah shi kaɗe a kansa maza Allah yake kiran kuma ya ce shi ne farkon wanda ya fara miƙa wa Allah wuya a kan wannan wa ana awwalul musulmi shi ne farkon musulmi daga nan ya fara kira ya kira masu sa sai da Khadija a mata ita ta fara karba a manyan mutane kuma sai na Abubakar a ƙanana kuma yara sai na Ali a bayi kuma Bilal to haka waɗannan su ne farko farko gaba aka yi ta shiga aka yi ta shiga aka yi ta shiga har dai musuluncin ne karfi har ya zama yadda ya zama
قل غير الله أبغي ربا نعم.
وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
نعم ولا غير الله أبغي ربا هو رب كل شيء ولا تزيد كل نفس إلا عليها ولا تزيد وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغتي كتير مسو yanzu a gairar layi abgi rabban yanzu wani allah zan nema a matsayin ubangiji ai ba zai yi ba wa huwa rabbu kulli shay shi Allah ai shine ubangijin komai shi ya mallaki komai wanda ya mallaki komai ai shine ubangiji wala tazibu kullu nafsin illa alaiha kuma dukkan rai ba sai abin da ta aikata na laifi to abun fa zai koma kanta ne wala tazibu waziratun wizra ukra sannan wata rai ba ta daukan laifin wata ma'ana kowa abin da yayi shi za a dora masa summa ila rabbikum marji'ukum sannan ku sani ba makoman ku wajen ubangiji ku ne a ƙarshen lamari fa yunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma ubangijin nan zai ba ku labarin duk abin da kuka yi sabani a kan mana tun farkon duniya har ƙarshen ta duk abin da ya faru ubangiji ya sani kuma an tashi kiyama zai mutane bayani filla filla filla filla saboda shi ba abin da yake buya masa tabaraka wa ta'ala kuma baya mutuwa tabaraka wa ta'ala
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم نعم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هو شي dai wannan ubangiji shine allazi wannan da ja'alakum kala'ib al-ardi wanda ya sanya kuka zama ku ne kuka mai bayan kasa ma'ana ya sanya kuka zama halifofi dama ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ya ga mala'iku cewa zai kawo halifansa a bayan kasa har ma suka ce yanzu ya zai kawo أسأل فيها من يسير فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل إني أعلم ما لا تعلمون ويجي أمس هكا